jami'an ko hadisi Allah ya ce su na zama da su labarai kawai ku duba ku gani wani mutanen annabi annabi hudu adawa waɗanda ake shekara arba'in ba a ji an yi mutuwa ko sau ɗaya ba a duniya mutum ɗaya mai gajeren shekaru shine zai shekara ɗari bakwai ɗari takwas sai mutum ya shekara ɗari uku a cewa ne ya kamata a so nema masa aure ya balaga shekara ɗari uku su ma da daku wallahi da yanzu da aka samu wannan ni'imar kafircin sai ya wuce nasu tun da za a ce malami mahaddacin alkur'ani ne wa mutane wa'azi a je a kama shi bai zagi kowa ba a sa masa anko a sa shi amari waɗanda ya ba su haka ba annabi hudun nan ba abin da suka yi masa illa karyatawa kai su ce karya ne to amma ka gani da ubangiji ya yi fushi da su saboda karyatawar da suka yi masa iska kawai ya sa ta zo garin da ta zo ta ugi a garin ta kewaye a garin kamar kugin yadda lazumin injin lasibita din nan yake da ta yi haka duk mutumin da yake garin sai sama kamar an harba shi sama sai da suka cika sama gaba ɗaya sai ubangiji isa iska ta kuma yin kugi sai suka bushe gaba ɗaya da suka bushe kawai sai ga sunan sun sun fada a ƙasa kamar ba ga su a kan gwiwoyinsu kamar ba su taɓa rayuwa ba ka duba samudawa su ma saboda ƙaryata wa'azi abin da Allah ya musu ma iska Allah ya sa ta kugi a garin ta kugi sai ta durƙusar da su su ma ubangiji ce haka nake yi yanzu mutanen al'umma annabi annabi sallallahu alaihi wasallama annabin da babu kamar sa a cikin annabawa da dukkan halitta yayi mana addu'a kar Allah yayi mana azaba daga duniya watakila za mu tuba mu bi Allah in mun mutu mu shiga aljanna kowa a bashi sai dai wanda har ya mutu bai samu ya tabbata kuma shi da Allah ya ji rayi masa hisabi yasa ake ta abin da ake yin nan mara daɗi mara tsafta wanda ba kyan gani ba kyan jin labari amma Allah ya shi yana kallon mutane ba bari ne ba ba gani fabudan da kaumin layin bi kaumin layin na nesan halaka ya tabbata ga mutanen da ba sa jin gaskiya su yadda da ita su ne waɗanda ba sa yin imani in an ce Allah ya ce ba sa yadda in an ce Allah ya ce a yi ba sa yadda Allah ya ce a bari ba sa yadda waɗannan halaka ta tabbata gare su nisan rahama kuma ya nesance gare su Allah ya kiyaye mana su bayan waɗannan ma Allah bai fasa aiko manzanni zuwa ga mutane su kira su ga sai Allah ya kuma aiko wani manzan shine wa ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون
Allah ya ce sannan sai na sake aiko annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa annabi Haruna alaihi masallatu wassalam bi ayatina
بآياتنا وسلطان مبين na aiko su da ayoyina wasu lubbanin joji mubinun waɗanda suke a bayyane da in an nuna maka sun kasan abin nan ba ƙarya ba ne ba tsafi ba ne annan musa alaihi salam wato a cikin annabawa annan musa alaihi salam idan aka dubi tarihinsa na farko ba wanda ya samu jin daɗi kamar sa to amma daga can zamanin da ya samu manzanci ya haɗu da 'yan wahaloli ka gani domin shi tun zamanin da aka haife shi fir'auna ya kafa mungun mulki a ƙasar misra boka ya gaya masa ni akwai wani abin haihuwa za a haife shi wanda zai ma dalilin rasa mulki yasa ana ta yanke ƴaƴa maza an haife su ana barin mata to wannan yasa har zamanin da aka haife shi Allah ya nufa shi annabi Musa zai rayu ba za a yanka shi ba uwarsa ubangiji ya ce mata ta nemi akwatu a sassaka mata akwatin an sassaka ta mashin fada ta jefa shi a kogi ka gani to haka ku ta sa masa tsaye mata akwatu aka yi mashin fada a ciki ta jefa shi a cikin akwatin ta kulle ta jefa a bahar nil ruwa ya dinga tura shi a cikin a cikin wannan wannan akwatin ranta ya ɓaci kullum ba ta iya bacci cewa wannan ko wani kwaron ruwa ya haɗe akwatin ko kuma akwatin ya fashe ruwa ya fashe shi bata sani ba shine sai ubangiji ce la ta khafi wa la tahzan kar ki ji tsoro kar ki bakin ciki in na raduhu ilayki hakika zan da miki da danki hannu kuma bayan na da miki da shi wa da'iru min al-mursalina zan sa shi cikin manzanni manya manya ulul azmi so da kwantar da hankalinki har Allah ya kai shi ya zauna mutanen fir'auna suka tsince shi ya ce zai kashe shi ya ce shi ma namiji ne a yanka ya sai matarsa asiya mumina ce ita ce ra'in haba fir'auna ya za ka yi haka wa ai yaran da aka ga ma za su zama dalilin tafiyar mulkin ka ai yan kasar ka ne wannan ku kaga ruwa ne ya kashi ba san daga inda yake ba kaga baka taba ya fada namiji bane ba ba ni da shi a sa an yanfa lahu la tasrafu walada mu bashi watakila ya mana amfani mataimakinka a rika sha ɗanka ko kuma ya rika taimaka mana a harkokin yadda ɗaki uba tunda hannun mu za a sha da shi ne baya so dai amma baya so fir'auna baya so amma baya da ikon tsallake asiya maganar asiya shine ai sarakuna har suka gada har a yanzu sarakuna akwai waɗanda in dai kana son wani abu na wajen matan da ka sa an maka fadanci gun matan in suka ce ai ko ya kamata kai wani sai ai maka abu amma dai shine sai kai ta duk abin da zaka yi tana ce to ai na kana da kai dai in kai hakuri na sana to wato amma an kaje ka sa aka yi ma fadanci wajen matan nan da nan sai zartan ma sun gaji haka ne daga wajen fir'auna eh sun gada a wajen fir'auna to ka gani wato baya so a bar Musa a gidan amma Asiya ita ko Asiya mumina ce amma shi Fir'auna bai sani ba mumina ce tana bin Allah to amma shi bai sani ba shi kenan in ya tada rigima cewa za a yanka sai ta ce kai hakuri ba mu da ɗa namiji kaga wannan yaro ba na kasan nan bane asa an yafa ala wala tahzahu walada ka gani dole kuma sai hakuri ba dama ya tsallake matar ta magana ta to har dai wata rana abin ya nisa wato idan ya zauna a ɗakin filakar fir'auna fir'auna yana da gemu da yawa da saje to sai kama musa sai kama ya kunkune da hannu biyu ya kafin da ya kafin da to yana ta jin zafi idan ransa ya ɓaci zai ce asiya ta ce na'am zo idan ta zo sai jikin yaron nan na ce a yanka shi kin hana ga shi ya kama gemu na da kaji na ina ta furgawa na ce muke mu ne kin ce ba muke mu bane ki bari a yanke shi shi da Allah ba ka rabo da rigima irin ta kuta manya shi ya ga daji da yawa ai abin wasa ya gani ka gani to Allah ya sa bai sai ya bayyana ya zama manzo ya kafa addini ya kafa a rayuwarsa da haka sai ce tutun da dai ake haka take yi bari ni zan jarraba yaron nan ita ma ba ta gurin gani zai zama ɗa gare mu ko mai amfani gare mu ko abokin gaban mu ne sai asiya ba ta rai sai sa aka ɗebo masa ba ta gurin sai sa aka ɗebo masa garwashin wuta da aka ɗebo garwashin wuta sai sa aka ɗebo dabino da aka zo sai ajiye garwashin wutar da dabino musa lokacin yana yana yana yana musa kina da wannan da wannan ɗauki ɗaya ce yasa zai sa hannunsa wato ya ɗauko da dinan sai jibril ubangiji yake janye hannunsa sa kan garwa shi sannan jibril sai sa hannun sai ture hannun daga wajen wannan da dinan sai ɗauko garwa shi wuta da ɗaukowarsa jibril sai danna hannun sai jefa a baka sai jefa a baka kuma sai ɗauke kuma sai jefar yace ashe ko yaron nan lallai ne kamar da Asiya take faɗa ba shi da wayo ashe ba muke mu bane ka gani to da ya ɗau da dinan nan turan nan da ke zai kwana dare sai ya ce da wayansa to ɗaukan wutan nan ya sa wato an gane ba shi da wayo ba wani abu zai iya yi ba to haka dai ya girma har zamanin da Allah ya kawo lokacin da ya aikata kashe bakin sannan Fir'auna ya ce duk inda ake ya nemo shi ake sati sai ya haye kasar Misra din ya tafi kasar Madiyana daga can ne ya karɓo manzanci da da komai da komai can ya samo mata can ya samo dukiya can ya samo annabci can ya samo manzanci ubangiji da ya aike shi ya ce zo wajen fir'auna wato ya kira shi da tauhidi ya bar shirka ya bar zalunci mulki irin na zalunci nan ya bari sai ce ubangiji na san halin fir'auna a gidan sanara kangararren mutum ne mungu ne ba karamin azalimi bane ka sama mun mataimaki cikin dangi na ina da ɗan uwana wanda ake ce masa haruna amma yana gari kaza ubangiji yadda kai ni annabi kai ni manzo na tashi annabi manzo a kira shi ka haɗa da shi wajen fir'auna ubangiji yace to na yadda haruna yana can garin sai Allah ya gaya masa to na baka annabci na baka manzanci ga dan uwanka Musa nan zai to ku haɗu ku kira fir'auna ya bar zalunci ya bar cutar bani Isra'ila ya yi komai da komai waɗanda suke shari'ar musulunci ta ce shine Allah ya ce bi ayatina wa sultanin mubin wato ayatina din nan sune ubangiji ya bashi ayoyi hujjatun bayyinatun hujjoji a sarari wa hiya liyad wal asa aka nuna masa ubangiji yace ina hakikan danka yace na annabci yace gashi wanda ka karbo a gidan annabi shaibu yace gashi ka san da zamanin da za su to wato daga madiyana din wa shi matar tasa su ce to baba ga shi ka ba mu tumaki da awaki za mu tafi sai ka wani sanda za mu ɗauka cikin duk sandunan annaba a gidansa ake tarawa to cikin sandunan nan wanne za mu ɗauka ne ce shi annabi shi ba an ce la Allah zamanin da za su to din nan wato idan sa ya shiga duk baya gani domin tsoho ne da gaske shekarun sa masu yawa ne to shi kenan sai ya ce to ki je ɗakin da ake tara sandunan annaba ki ɗauko masa ɗaya to amma mu'jizar annabci tana nan ko da dai an ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur karka ga mutum idan sa ya rufe ka ce ba shi da hankali ko ba da basira a'a wato zuciyar yadda ido yake gani haka zuciyar take gani da ta je ɗauko sanda da ta ɗauko sai ta ɗauko na annabi adam wato na wato itacen aljanna da ta ɗauko ta kawo na bishiyar da ya karɓa ya gani ce a wannan sanda ya fi ƙarfin ku ya fi ƙarfin mijin ki mayar ki ɗauko wani da ta mayar ta ajiye ta sake ɗaukowa a shi ta ɗauko ta sake sa masa ya taɓa ya bi ki ki mayar na ce ki hargitsa ki hargitsa ki ɗauko wani da ta mayar ta hargitsa ta hargitsa ta ɗauko na da'in ne sai ce mata kai lallai mijin nan naki babba ne wannan kin ga sandan nan na annaba adam shi kenan wannan sandan shine to zamanin da ya to za a bashi manzanci ya to wajen fir'auna inda aka ce ubangiji ya ce arsalna musa wa akhahu harun bi atina wa sultanin mubin ila fir'auna malai wannan sandan sai ubangiji ya ce masa menene a hannunka sai ya ce masa ubangiji hiya sa ya tawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arid ukhra shi kenan sai ubangiji to yace alqiha jefar da sandan ka gani wato nan wata ya je makaranta ne karatu za a koya masa da ya jefar kai zahi hayatun ta sa'a yana jefarwa sai miciji ya sheka da gudu sandan nasa yanzu ko bangiji yake khuzu ha wala ta kama karka ji tsoro yana ga da baya yana ja da baya ke kama sai kama sandan sai ya zama sanda ya kama wannan micijin sai ya zama sanda kuma jefarwa sai ya jefar sai ya zama miciji sai ce kuma kamawa sai kuma kama sai ya zama sanda ita to ka gani za ka je gaban fir'auna da ita ne za a yi rigima da ita za a yi fada duk shirka da zai yi wannan sandan zai cinye shi saboda haka in ka je fata ita a kan duk za ka tsorata amma kan ka ji tsoro domin kai na koya maka yadda ba ka ji tsoron ba shikenan yace to hannunka yace daga hannunka wa mun yadaka ila janahika تخرج بيضاء من غير سوء لا تنقرا yace hannunka kuma ka ji a hammatarka ka matse ya sa hannunsa a hammata sai matse sai ci tubu sai hammatar sai ba kowa a gun sai Allah sai bude sai daga hannun hannun sai gashi ya zama kamar rana da safa da take fitowa ta cika duniya wato ya hasken ya rufe hasken rana kuma duk inda ya duba ya haska maka in- inda duk gari yake ya kai mutu dubu nawa ma sai ka gano shi yace to kaga wannan hasken yace eh yace to sake mayar da hannun a hammatar sai sake mayarwa sai yace to fitar da hannun sai fitar kuma har ga hannunsa kamar na da yace to idan ka je inda duk haka wannan sai ke ta lamarin ka ka kashe musu ido ba za su iya komai ba ka gani su ne ayati na ɗin ayoyin ubangiji wa sultanin mubinin da kuma hujjoji mabayyana ila fir'auna aka aike shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan majalisarsa da shi da yan majalisa aka ce a kira su ga Allah su bauta wa Allah bani Isra'ila da suka ɗaure suke wahalce su suka sa su wanki da wanke-wanke da sharar kwata da dukkan aikin wahala ta daskare da sauransu a sake su a sa gaggawa da masu fir'auna idan kuma za a sa su ko a ɗebi rabi ɗalibin fir'auna wato kin ɗan rabi ko bani isra'ila amma a sake su waɗanda da aka tsare a narsin ma'ana bani isra'ila fakar mun bani isra'ila da da jama'a ta ka gani fasakbaru an da imani biha da Allah Musa ya je kira Fir'auna wato yace ubangiji ya ce yanzu in kira ka gare shi ka bauta mar shi Fir'auna ma dan tsananin kafirci wai ba gumaka irin nan mutanen wannan maka da ake suna suna bautawa su manata da uzza din a shi Fir'auna shine Allah din ba gunki bane ya gaya mutanen ya ce ana rabbukumul ala ya guma ta bayar ce kauyuka a rika bauta waɗannan duk wanda ya bauta musu shi ya bautawa sannan kuma ana rabbukumul ala ni ne Allah ku babba ka gani Allahu akbar shine zamanin da annabi Musa ya zo ya gaya masa cewa ya bar abin da yake ya bar abin da zai gaya masa Allah ne ya aiko shi ya gaya mar da shi da yan majalisa gaba ɗaya da duk- da mutanen Misra gaba ɗaya sai fir'auna ya tashi akan gadon sarautar sa ya miƙe ya dube shi yace wane ne wannan mai maganar nan aka ce ai Musa ne sai ce shine mai cewa ubangiji ya aiko shi ina da wani Allah daban da za a bautawa har da ni a cikin bautar ita Musa yake na alam rabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin yace Musa har ka ce da ni akwai wani Allah naka ya aiko ka kai zaka bar umarni mu haɗu da ni da kai da jama'a ta mu bi shi yanzu ba mu rene ka a gidan nan da ci da sha muna baka da riga da dokin hawa da komai ana girma maka da sunan kai dan mu bane kana ɗan yaro kankani ka zauna a gidanmu eh? wato zamani shekaru masu yawa kana cin arzikinmu da daɗinmu mu ko fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai mugun aikin da kai na kashe mutum kisan mutum ya kore ka daga kasan nan yanzu har ka samu wani abun abbauta kuma wanda kisafi kawai ake so a kama ka yi sai Allah Musa ya ce ai lalle kuwa na zauna a gidanka kuma na ci arzikinka kuma arzikin na Allah ne amma abin da nake gaya maka fa'altu ha'izan wa ana min zalina yace lokacin da ne wannan laifin ni ma ban san wato haramun bane ban san kuma Allah ya hana ba saboda haka na aikata kuma ko da na aikata ba da niyya bane da niyyar rabon fada ne da taimakon mai gaskiya amma zamanin ni ma ban san kisa din haramun bane domin ya ce masa wa anta minal kafirin wani lokacin da da ya wannan din yana mai kuturcewa shari'a irin ta fir'auna din shine kafircin kamar yanzu a ce mutum ya kuturcewa shari'ar Allah ya kaga ya zama kafiri kenan to shi kenan shi kuma zamanin sa wanda ya fi cewa shari'arsa shi ma wai kafiri ne ita ai na yi ne akan ba da gangan ba ni ma ban san wata shari'a ba a zamanin kai ba akan shari'a kake ba kuma ba wani littafin shari'a a nan kasar wanda za a ce na Allah ne ya ba da shi saboda haka ne wannan aikin fafaratu minkum ka gani sai na gudu domin na san kai ba mutum ne mai mutumin kirki mai tausayi ba ka gani lokacin kuma fir'auna ya san lallai musa ba ba karamin al'amari ba ne wanda ake tsoro gashi kuma shi yana gaya masa maganganu marasa daɗi ya san kuma kangara sa dama shi sa yake a hannun shi da haruna din ubangiji ya ce wa kanu ne wa kanu domin ubangiji yake da fir'auna da yan majalisar fir'auna kanu sun kasance kauman mutane ne alina wato murin jayan bani isra'ila ba su rinjaye bani isra'ila da komai da ba da kyauta ba ba da alheri ba a'a ba da rayashi ba bi zulmi kawai cuta a cuci mutum a cuci matarsa a cuci ɗansa a zama da su bayatansu suna musu wanke-wanke da dafa abinci mazan na sharar gari da ɗebe kwata da ɗiban kashi bani isra'ila ne masu yin wannan amma kirkawa kuwa suna ofis abinsu suna cikin abin hawa na isa suna gurin zama na isa dangin fir'auna kenan amma bani isra'ila waɗanda dangin musa ne auladi yaquba su kan airin jayasu an fi karfin su da zulmi saboda cutar su da ake kaga duk wanda ake cuta in ya haƙura sai ya ga kasawar mutuncinsa gani yanzu Allah ya kawo ƙarshen a cuci annabi Musa Allah ya kawo ƙarshen a cuci bani Isra'ila kuma ka gani da shi fir'auna ya Allah ya aike Allah ya aiko shi ga fir'auna na Musa din da Haruna da sai ga masa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a daina shirka shi kuma a daina bauta masa a bauta wa Allah sannan ya saki bani Isra'ila da daina cutar su sai ce me to shi Fir'auna Allah ya ce a kira shi zuwa ga bauta wa Allah din a bar shirka a bar cutar jama'a kuma faƙalu da fir'auna da ɗan majalisa sai suka ce a min li basharaini mislina yanzu ya za a yi mu rika ba da gaskiya wato li basharaini ga ƴan adam mutane kamar mu har mu bar abin da muke so mu ba abin da suke so ai mutane ne kamar mu waɗanda ma su waɗannan Musa da Haruna ɗin ai qaumuhu ma danginsu mutanensu abiduna lana wato masu tawaliku ne ba sa iya wani abu sai mun sa su bayin mu ne ma matsauke su a bayi kawai su kuma bayan jama'a su bayin mu ne su kuma yanzu su samu aiki mun zau bayin su kenan su ka ji wani kirari na ƙarya wato na zalunci tabbace ya za a yi mutumin da ya fi ka daraja sannan kuma talaka ne mutumin nan sannan kuma ya fi ka daraja ya fi ka asali wai ka ce kana bautar da shi ba sayansa kai ba ba ya koshi kai ba dan kana sarauta kawai kaga wannan ya bayyana su ba mutanen kirki bane ashe da fir'auna da dan majalisarsa ba mutanen kirki bane ale ummu su waɗannan bani isra'ilan nan fa su ne ya jikokin annabi ibrahim kayan annabi yaquba ne shi kuwa fir'auna da jama'arsa da suke bautar da kayan annabi ibrahim da jikokinsa din nan arna ne majusu ne kawai majusu ne kawai kiddawa suka samu sarautar wato fir'auna da ya samu duk kakkafa su a manyan mukamai suka zo suna bautar da bani isra'ila wai haike alfahari da cewa yana bautar da su suna maka wali to shi kuma yanzu ya zo ya bi musa ya shi ma jama'a su wato ya zama bawan waɗannan jama'a sun da ya zama bawan ɗan uwansu da kazzabu kuma.
فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما fir'auna da ɗan majalisarsa gaba ɗaya fa kazzabu ma sai suka ƙaryata Musa da Haruna suka ce maganar da suka zo da ita wato ba Allah ne aiko su sai fir'auna yake masa shin Musa ina tambaya ka yake to tambaye ni wa ma rabbul alamin abinda nake tambayar ka kenan wane ne ubangijin talikai da kake wai ya aiko ka a daina bauta mun ni ma karan bauta kuwa mu haɗu da mu da kai da da jama'a mu bauta masa wane ne ubangijin talikan gaba ɗaya ni ban san shi ba ga mu shi a gaba fir'auna yana annabi fir'auna annabi Musa sai ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin da ya sama ya ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa in kuna da yaƙinin tunani da hankali ku tuna waye to wanda ya ƙi waɗannan shine nace ya aiko yana kiran ka bauta masa kuma ka daina cutar bayan alimi man haulaku ala tasami'una fir'auna ya juya ya dubi yan majalisa ya dama da hagu yace yanzu ba ku jin wannan rashin hankali na Musa waye halitta sama da ƙasa kuma da abin da yake tsakanin su ba kwa sauraron ku jira wannan magana ta Musa wai da wanda ya sama da kasa shi ya aiko shi da abin sa shi da ya gano shi a wannan tafiya ta sai gano shi ka ji ba abin da ya faɗa a Allah sai Allah Musa da ya ji Fir'auna ya faɗa wannan sai ce rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin yace to wanda ya halicce ku ya halicci iyayenku na tattan farko har zuwa yanzu ni ba da hankali kai ma ba ka da hankali wanda ya halicci uwarka da ubanka da kakanka shi nake faɗa shi ya aiko ni eh ya tsaya maka a gaban ƴan majalisar nasa zai alhaku ai yaga haƙar babin manzo Allah da ya zo gaba abin Sufyana a makaran da ya kama maka dama abin da ya faɗa yake gaskiya ya zo kuma ƙarya ta shafi in gaskiya ta tabbata ina magana kuma ƙarya rabbukum wa rabbu abaina to fir'auna yaji an ce ubangijin uwarsa da ubansa da kakansa da kakan kakansa duk da girmansa da yake tashi Allah ne shi ma sai haushi ya kama shi sai yake inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun yake kuna ji yan majalisa ko jama'a da kuka taru kuna ji idan wannan manzon in har manzo ne aka aiko muku wai shi ban da shi to lalle mawukaci bada mawukaci wa zai zo gaban shugaban kasa Allah ki zage kici da kakanninsa lalle ba shi da hankali da aka ce ba shi da hankali sannan mahaukaci ne shi ma sai ya ci رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Ubangijin mabudan rana da inda take ɓuya, da tsakanin inda take ɓuya da tsakanin inda take fitowa wanda ya halicce su, to shi ya aiko ne kira ka, a daina kiran ka Allah, ka daina kiran kanka Allah, a daina bauta ma, ka daina zaluntar jama'a ka saki bani Isra'ila in kuntum sa'ina in ku kuna da hankali don ka ce ni ma hukaci ne kuma ba ku da hankali in da kuna da hankali to ku yi hankali ku san ba ku kai sama da ƙasa da mu dan rana da mafadar ta ba to wanda yayi waɗannan shi yayi ko ne hadin la ku akbar sai sai fir'auna ran sai tsaki sai to la in takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjid ka gani yace to dai a daina wani ja'ija idan dai ma kace akwai wani wanda za a bautawa ba ni ba kai kanka ba ma mu ba ba jama'ar garin nan ba yan majalisa ta ba zan sa a kai ka cikin yan kurkuku a tsari yace ka kai na a sa kurkuku a tsari laifin ne ne maka yace saboda wannan maganganun da ka faɗa a nan yace haka ne sai yace awa ne bai tuka bishe'in mubin yace yanzu da zan ka maka hujja cewa akwai Allah da na gaya masa shi ya aiko ni sai ka sada a kurkuku duk da na baka hujja daga Allah din ma sai ka tsare ni wa zamanin nan sai ce fati biyu kun ta to daga nan yace a kawo hujjar da za a baki har ya tabbatar akwai wani wanda ya aiko Musa to daga nan ne fa akwai sai ya tuma amfani da sandan nan da hannun nan a ran nan fir'auna bai aka ce da da aka jefa sandan na ya baya yi da an tara bokaye da sauran matsafa an cika kayan tsafi an haɗu an ce zamanin da annan musa suka jefa su waɗancan kafiran suka jefa tsafin su da ya jefa sandan duk sai da ya haɗe tsafin gaba ɗaya sannan ya koma waje ɗaya yana ɗaga macijin yana ɗaga kansa sai ya duba haka sai ya gano majalisar fir'auna da yan majalisa sai ya wasu haka hija ciki zai tafi wajen an ce askarawa wato da masu tsaro da waɗanda suke yan majalisa da shi fir'auna da aka sheka da gudu ba aka ne dubu ne musa ko fir'auna ma da gudu ya sheka ta yake musu zai haɗi shi zai yadda ya haɗi ya tsafu ne ya ji Allah ya sheka da gudu ba Allah gaske ba ne dama ba Allah gaske ba ne da kansa ya sheka da gudu daga in sauka daga gadon askarawa su ma suka sheka mutum dubu aka ce suka mutu a kara eh a aka halakar karshen ta dai fir'auna da jama'an nasu gaba daya aka nutsar da su aka halakar da su Musa ya gaje kasar eh da shi da bani Isra'ila suka zama su ne sarakunan kasar daga wannan zamanin har izuwa har izuwa yau ana ji da su albarkar kakansu Annabi Ibrahim eh to wala da dafi na musu ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب من بعد أن موسى لتابع التوراة لعلهم قوة ko kaumahu mutanen sa bani Isra'ila ya kadu na biyu sa shiryu idan sun ji a taura hakika za su shiryu muna balalata su bar aikin bata su koma ga shari'ar Allah wa utiha an ba da wannan a taura ne ga bani Isra'ila ba da halaki fir'auna bayan an halakar da fir'auna wa kaumahu da kinta jama'arsa jumlatan wahidatan wato kamar misalin kibta ido su ko bani isra'ila aka kai su filin tiha suka tsallake can filin tiha suka je da abinci a kawo musu na aljanna abin sha a kawo musu na aljanna manna wasan waki na wato tire ne zai fito daga sama duk adadin bani isra'ila da mazan su da matan su waɗanda suka ketare kogin wato sai a tiran ya zo ya sauka akwai abinci akwai abin sha akwai abin koko akwai abin marmari akwai na ci a kunshi akan tiran amma tiran la yake wasu su koko suka su kawai to shi kenan suna nan ana sa musu komai na aljanna komai na aljanna sai suka saba kuma suna koyewa sai ubangiji ce to ku haye ku ji ku koma ku zauna yanzu kam sai ku noma kuma ka ji waɗanda aka wahal ɗin nan wato haka duk wahalan da ake wani Allah a yanzu in muka daure muna nan muna nan ko mu ko ƴaƴanmu musulunci nan daga shekara talatin zuwa yau muna wa'azi muna cewa Allah ya kashi shari'ar musulunci muna ta addu'a har muna ganin alamar akwai jama'ar da suka ce suna kaunarta a yanzu da yawa ko da yake akwai waɗanda ba sa so ko muna nan muna nan ko a rayuwar mu ko a rayuwar yaya ko jikoki sai ba Allah ya kawo shari'ar musulunci musulmi sun yi tsindim a cikin ni'ima da zama lafiya ka gani kamar yadda bani Isra'ila dinnan aka sa su ayyukan wulakanci fir'auna yake wulakanta su gashi Allah ya sa annan Musa annan Musa ya zo ya kwace su daga hannun fir'auna fir'auna kuma aka halakar da shi shari'a da littafi da mulki ya koma hannun su ka gani Allahu akbar kawai mai kai wajen وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين
وجعلنا ابن مريم متسوي عيسى دم مريم وامه da mahaifiyarsa maryam din ayatan wato suka zama alamar kudura Allah lam yakun aya sai lam yakul ayatin Allah bai ce aya biyu da da Isa da Maryam kowanne aya fa ice ayatan aya guda daya da annal ayata fihi mawahidatun domin ayar cikin Isa da Maryam din guda ɗaya ce وهي ولادته وولادته من غير فهل wato haifarsa da aka yi ba tare da gwarzo ba ba miji ba zina aka samu ciki aka haife shi kuma ba ta da miji ba ta da ba ta da miji ba ta yi zina ba sannan kuma zamanin da ta samu cikin ta ji motsin cikin daga jin motsin cikin zuwa halittar isa a cikin zuwa girman isa a cikin zuwa haife isa daga cikin cikin minti cikin aka gama awa ɗaya kenan wanda koyi wannan lallai in mutum ya ji wanda aka saba ɗa in ya shiga ciki sai ya yi wata tara ko wata bakwai ya fita da rai da lafiya ko to gashi an gama wannan a cikin awa ɗaya Allah ya ce na yi musu haka ne domin su zama aya ga bayan Allah ka gani wa awa ina kuma wawainahu ma sannan na kirawo wato isa da maryam ma'ana na taro su ila rubuwatin zuwa wani jigawa makanin wani guri murtafi'un mai tudu abin ɗaukaka wa huwa baitul maqdis shine baitul muqaddas aw dimashqa ko aka kai su dimashqa aka ce su zauna a gurin aw falastin ko kuma a ƙasar falastin a kawalin mun maganganu da ya suna a cikin kasashe uku nan babu shakka Allah ya ji su a kai a cikin su kasar nan ta baitul muqaddas ko dimashq ko balastin din za ta qararin kasa ce ma'abociyar matabbaci mutawiyatan madaidaiciya mai daɗin zama yastaqiru alaiha sakinuha wa mazauna ƙasar Falasɗin ko Dimashqa ko kuma ƙasar Baitul Maqdis din nan sukan zauna cikin zama mai daɗi babu babu kwari ba za su ce a kwari suke sanyi ya dame su ba babu tudu balle suke zafi ya dame su babu jigawa mai tashin kura balle kura su dame su su zauna su sha daɗin su har annabi Isa ya rayu har kuma ya kai har ya kama aiki wa ma'inin ƙasa ce kuma mai ruwa jarin mai gudana zahirin wato a sarari tarahu yin idan duna na ganin ruwa ko ina ga shi yana gudu ba wahalar ruwa kasan duk kasar da aka ce ruwa bai yalwace ta ba su da daɗin rayuwa ko da abinci ya ishe su amma ruwa ya musu kaɗan hakika ba su da daɗin rayuwa domin ruwa an ce sababul alma'u sababul hayati ko aka ce alma'u sababul hayati wadatar ruwa da ruwa su ne dalilin da mutane suke rayuwa da ba Allah zai kafe ruwan duniyar nan da mutanen duniya da dabbobi da sun mutu shi yasa duk inda ruwa ya wata sai ga arziki ya wata mai yawa a gurin shi yasa su ga bani Isra'ila yawanci sai su je su ta yin dam dam din nan a kasashen su har su koguna daga ruwan wato a tona da wani abu a dinga tona ya zama kogi dan ruwa in ya wata to arziki ya wata in ruwa ya kaɗan arziki ya kaɗan saboda haka Allah ya ce an kai su kasa mai daɗin zama wa matsinin sannan kuma ma'un jarin ga ruwa mai gudana zahiran asari tarakul yun duk inda kai kana da ruwa na gudu ka sha kai wanka kai wanki ba matsuwa
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ya wa rasul ya ku manzanni waɗanda na aiko ku wa'azi ga al'umma kulu ku ci mina tayyibati daga halali abin da yake halali shi za ku ci abin da yake haramun kan ku ci manzo baya cin haramun a yanzu haka malamai na Allah wato ba sa cin haramun amma dama dama idan matalauta ne suna cin shubha matalautan malamai suna cin shubha amma malamai mawadata ba sa cin shubha ba wato a ma'ana abin da ake ce masa shubha kamar a ce ga wani mutum ɗan kasuwa ne amma a kasuwarsa yakan yi ciniki na halali yakan ba da kuma kuɗin ruwa riba da haka yake kare dukiyarsa to idan ya baka kyauta ko sadaka don ka ci to ka ci shubha ce ko kuma masu sarauta suna da wani abu nasu da suke sayarwa kamar misalin a ce ga wata ƙasa tana da ma'adini wato tana da fetur a ƙasar ko kananzir ko kuma wannan zeman ko zinare ko wani abu dai ana tuna a ƙasar kaga wannan halali ne to amma kuma a zalima ce kuma tana kwakwatar kuɗi a hannun jama'ar ƙasar ba don suna so ba tana haɗawa da kuɗin ma'adinin can da kuɗin kwace-kwacen nan da take a hannun jama'a tana haɗa su to sai sai maka kyauta ka to shi ma sunan su shi ba ba za ka ce na ci haramun ba ba za ka ce kuma wannan abu halali ne tsantsa ba to idan kana da yunwa sai ka ci idan ko ba ka da yunwa kar ka ci ka nemi halali ba da domin a cikin malamai waɗanda suka wuce waɗanda suka yi mana taimako a bayanin addini shekaru da yawa yawancin su duk 'yan kasuwa ne yawancin su mukiyaya ne saboda haka shi ba in ka ba su da za su ci ba ba ka ci wata rana akwai wani mutum wato ɗalibi ne da shi da abokinsu suke neman karatu suna yawon neman karatu suna shan wahala suka yi karatu suka shekaru suna neman ilimin addinin islama har Allah ya ba su ilimin nan na islama suka gane suka fahimta da yannan sai ya tafi sai ta kokari ta kokari har ya saba da mutanen fada da ya saba da mutanen fata sai ya alƙalanci ya faɗo sai ya aka sai aka shawarce shi ana so a shi wannan alƙalanci domin yana da ilimin addinin islama zai shari'a mai kyau shi ke nan sai ya yarda ya ka zama da shi alƙali ɗayan can abokinsa da ya samu karatun shi ma sai ya tafi samu wani ƙauye sai ya zauna a gurin yana noma yana kiwo yana ci yana sha da iyalansa shi ke nan suna nan suna nan siran nan shi wannan mai yin shari'a alƙalin nan sai tambayi fada sai ce akwai wani almajiri abokina da muka nemi sani a ƙasa kaza ƙasa kaza wai shi yana da riku baya gare yana wata ƙasa ne shikenan yana tambaya sai aka ce malam wani ko eh ai na guri kaza yana can a zaune yana karantar da jama'a kuma yana noma da ciwo shi yanzu bai nemi wani mukami wanda zai huta ya sha dola ba shi kenan zai tafi gona har da su kiwo wato a ƙauye yake kenan a jiji ko da ce yake ai kan sani ba da na sani da na raba shi da wannan wahala shi kenan sai ce da manzo sai tashi manzansa yace ka tafi garin mazahau doki in ka je kai mun kira ka ka ce ina neman sa yake nan yawo doki ya tafi ya same shi kuwa aka yi masa salama ya fito suka gaisa yace kana da aboki mai suna wane wane wane yake yana da shi tare muka yi karatu da shi yana ina ne yana nan da rasa aka ce yana yana wani go yana guri kaza amma har ya sami alƙalansa yanzu ina alƙalin gari kaza kai Allahu akbar haka Allah ya hukunta sai to shi kenan ai sai to abin ma da ya aiko ni wajen ka ya ce in na zo na same ka mu tafi tare ina son ganin ka yace haka ne yake yake to madalla ikin a gidansa gari waye suka hau doki suka tafi ya hau dokin sa shi ma ya hau nasu suka je aka yi masa aka ce gashi sun zo aka yi masa masauki na isa irin nasu kinan da dare yi sai ce ya masa magana su gana aka yi masa magana yanzu suka gaisa suka gaisa yace masa wani ashe kana duniyan nan yace ina nan ai na kake yace guri kaza anan Allah ya zauna da ni yace kai yanzu a nan garin kake zaune ne kamar bai san mukamin da yake da shi ba sai sai a nan garin nake zaune nan Allah ya zaune da ni ai mukamin ma da Allah ya bani kaji kaji mukamin da Allah ya bani yanzu nan kasan ni ne kaza ni ne kaza da na san a wancan kuku tun da an to da kai daga can ai an baka abin da zaka huta yace haka ne yace haka yace to Allah ya sauwake yace in maka jaji Allah ya yi maka yace a gari kaza ka tuna wahalar da muka sha a gaban malam wani na neman karatun nan a gari ka za ka tuna wahalar da muka sha a gaban wani ne idan zai mal littafi yace yanzu amma dan Allah karshen karatun ka duka haka ya zama da kai yace Allah ya sauke maka yayi masa jaji shi kuma wannan kuma sai ran sai fati yace to ni ba wannan yasa na kira ka bai yace to me yasa ka kira ni yace Allah ka kin ka ba shi abin da ya ne ka ya mun maganta maka ko abin hawa ko abinci ko dukiya ko menene ya ci ni ba abin da ya dame ina cikin raga da aishin a can ma yace a ta da nake da abinci zan noma da dabbobi zan sayar zan hau da dawaki da komai Allah ya koge yace to yanzu abin da nake so da kai ka ga mun abin da kake so tsakanin ni da kai yace abin da nake so yayi yace wato daga yau idan dai ba ni ne na zo na ziyarce ka ba har abada karka kuma aika min abinka da ka mallaka kuma in ba roƙe ka ba daga yau karka kuma ba ni abin da nake fata ke in ka yi min wannan ku ka gama min ka biya min duk bukatu na sai ce to shi ke yace sha Allah ba zan yi maka wannan aka je aka samu akwatuna da sandaye aka cika da tufofi da kuɗaɗe da mai da sauransu aka lafta kuma aka ce a tafi a kai masa aka ba da 'yan rakiya da aka ba ku suka tafi sai da suka je kofar garin su da za su yi fito yanzu abin da nake so da ku duk abin da ya bayar din ne yake ku kama na ba ku su halalin ku ne ku je ku raba ba na bukata ko ɗaya ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna ali yanzu dan Allah jama'a yanzu akwai alƙalin da za a yi wa alƙali ce halali yake ci tsantsa akwai shi babu ko yace saboda tsoron Allah da ubangiji ya kira a ce halali duk abin da ake yana gani yace ya aiki da wannan aya da aka kira manzanni zai koyi da manzannin nan zafafu zai yi ne zai yi ba ma in ko zai yi to masu yin ba su da yawa domin bayan Allah suna da yawa mai yiwa akwai kun ga ko haramun yadda take idan dai mutum da hankalinsa da komai ya hankalta in ya ci haramun lauma ɗaya siya kon arba'in da sallah da azumi da kyauta da sadaka da zakka da duk alherinsa idan aka auna ladarsu to sai zunubin lauma ɗaya na haramun ya rinjaye kulu min at-tayyibati wa amalu salihan sai kun ta halatta ku aiki mai kyau Allah ya karba amma in dai haramu kuke ci ku aikin da kyau to Allah shi ba zai karba ba ya yi ba ma mu da ta a rubutun ake magana kudu mina sai mun kuda aikin mu rayuwar mu koyi da manzanni ga koyi da su shine imani don me ubangiji kace ne mu ci halali sannan mu aiki mai kyau ka karba yace domin inni bima ta'maluna alimun duk abin da kuke aikatawa ina sane da shi farilla da nafila saboda haka fa ujazi kuma alaihi akan wannan abin da kuka ci kuka sha kuka yi aikin akai zan sakamako idan kun ci halar kun aiki mai kyau in saka muku da kun ci halar kun aiki mai kyau da alkhairi idan kun ci haram kun aiki mai kyau to ban karba aikin ba malam muhammad na mai ganji ya mana nasiha akan hadisin annabi wanda ya faɗa wato yadda yake cewa idan mutum ya auri mata ya nemi halar ya ci so ya ci su ko sannan kuma misali haramun wanda ya ci ta misalin farko don lauma kwana arba'in zayi yana bauta wa Allahu bai karba ba sarkin mu sai ya tuba ya bata jalla ubangiji sai mutum ya tuba da cin haramun sa ne bauta wa Allah Allah ya karbi bauta alqur'ani ne yake faɗa ai ko ni bi ma ka maduna aliyu duk abin da kuke yi ina gani da daddare kuka shirya cin ciwo haramun da kuma shirya samun haramun Allah ya ce ina gudun duk abin da kuke na shirye shirya shubaha ita ce mai ɗan dama dama shubaha din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce aka ce to ubangiji ya ce ya ayyuhar rusulu kullu min at-tayyibati wa amalu salihan ku ci halali ku yi aiki mai kyau Allah ya karba to ya rasulullahi ya zamu gane halal ya zamu gane haram sai ce a yace ai alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamu ma tasiru min Allah ai hala asarari take haram asarari take amma yawancin mutane ba su sani sai mutum ya je ya ci haramun din sannan kuma ya zo kasan a cikin mutane ba a cewa kowa ne baya bukatar halali ba da dadewa ba za sai yanzu zamani yayi ana yin yadi sai ka sai yadi mai tsada da kayi wanki sai ki sai gari ya zama fari amma a zamanin sayan da wuya mai yadin ya ce maka to wannan yadin da ka saya fa da kayi wanki uku hudu zai zama fari ba zai gaya maka ba ko domin karka kisi yawanci ko akwai masu faɗa maka ni nan ba a cikin daga ba cikin watan jiya na je sayan yadi sai na kama yadi zan saya zan kun kaya ina ce da mai yadin wannan zamanin yana samu kuru muna sayan yadi mai kyau amma wanki ɗaya biyu sai zama fari nace masa yanzu wannan yadin nan da na kama zan saya din nan shi ma yana cikin masu kodewa ko baya yace gaskiya zan ga maka yana kodewa sai nace masa to wannan na cikinka na gan shi yana da kyau shi ma yana kodewa sai ce mu wannan ba na kasan nan dan cana ne amma ka kai shi a wuya su da nasi shi bai canja ba to ka ga masu cin halakki na saboda haka duk abin da za a faɗa a ce ai ba a ce a yanzu babu sai dai a ce sun zama kaɗan sai ce mu wannan yana kodewa wannan kuma baya kodewa ce kuma kuɗin wannan kaza ne na wannan kaza to kaga irin wannan idan mutum haka sana'a ta take ai shi kenan ya koyi da arsul sunna sai ya ci halattun ibada da ya kuma Allah ya karba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane cin haramun dan ya kauda su yace kullu nahmin